رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فضل سواد محبة صلى الله عليه وسلم
الفصل الثاني cikin wannan fasali na biyu a wannan babu fi sawabi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam cikin bayani akan lada da alheri na soyayyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا أبو محمد بن حسان بكراهة عليه حدثنا أبو القاسم قاسم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن حلب حدثنا أبو زيد المروي المروي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبدان حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن هريرة عن سالم بن عبد السعد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله قال ما أتت لها قال ما أتت لها من كثيرة الصلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني يحب الله ورسوله قال أنت ما من أحببت
حدثنا أبو محمد بن عتاب في قراءتي عليه محمد بن أبو محمد بن عتاب ya zantar da mu amma bi qira'ati alaihi da karatu na a gurinsa wannan islamin malaman hadisi ne duk wanda ya san ilimin hadisi ya san me alƙali iyar yake nufi da wannan akwai munawala akwai ijaza akwai akwai mukataba sannan akwai kira'a akwai ijaza duk hanyoyi ne na karɓar hadisi kuma wannan kira'a yi a gurin su bi kira'a ce alai ya ce haddasana abul kasimi abul kasimi ya zantar da mu shine hatim ibn muhammadin hatim dan muhammad haddasana abul hassani ali ibn ibn khalafin abul hassani shine ali dan khalab ya zantar da mu حدثنا أبو زيد المروزي أبو زيد المروزي يازن تدمو حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يازن تدمو حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل يازن تدمو حدثنا عبدان عبدان يازن تدمو حدثنا أبي shi ma zan tadda mu haddasana shu'ubatu an amr ibn murrata shi kuma shu'ubatu ya zantar da mu shi kuma karbo daga amr dan murrata an salimu bin abil ja'adi shi kuma karɓar daga salimu ɗan abil ja'adi an anasin radiyallahu anhu shi kuma karɓo daga anas shine mai yawa annabi alaihi salatu wassalam hidima shine anas din yace anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika wani mutum ya zo gurin annabi mai tsida na amincin Allah fa qala sai ya ce da annabi alayhi salam mata sa'atu ya rasulullah yaushe ne tashin alkiyama to shi ta'ayini yake so a gaya masa rana da lokaci shi ko nan bayan da za a gaya wa kowa to ita kalmar as-sa'atu tana nufin awa daya a cikin yanki ashirin da hudu na dare da rana ko na ɗaya sunansa sa'a wana ka'idar lokaci haka take sannan a lugar larabci in aka ce sa'a ana nufin ɗan wani lokaci gangani ka ce jalastuhu ko jalastu ma'ahu sa'atan na ɗan zauna da shi ‘yan mintuna to amma a urfi na shari'a sai ya juye ya zama in aka ce a sa'a tashin alkiyama yake nufi sai zama larabcin ma kuma haka ya karba saboda ka fi urfe shari'atu wa fi loga in aka ce a sa'atu ana nufin tashin alkiyama sai malamai suka ce mai isa aka ambace ta sa'a sai an ambace ta sa'a ne saboda in aka yi la'akari da iya lokacin da za a tashi da kuma gama mutane hisabi da kuma dan wuce tafi ta Allah ya tsare mu dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya sa muna da rabo to abinda zai biyo baya an gama na dawamar yan wuta a wuta Allah ya kiyamu da wannan yan aljanna aljanna to ba za ka kwatanta shi da wannan ba saboda wannan dan kankani ne akan dawamar da za a ci sake kiranta sa'a waɗansu suka ce a'a ana kiranta sa'atu ne saboda tabbas sai ta afku kai ka ce nan da awa daya za ta afku shi yasa ake kiranta sa'a to sun faɗi dalilai dai da yawa wai suka ce a'a in aka auna da irin abin da za su afku manya-manya na hisabi na al'ummai iri-iri da za su afku ai a cikinta duk da girman abin wato a gurin ubangiji kankanin abu ne sai ake kiranta sa'a waɗansu suka ce hura busa ƙaho da fitowa daga cikin kabari da yin hisabi da za a yi wa kowa da kowa Allah ce ce illa kalam hilil bashari aw huwa aqrab bai kai kibta ido ba shi yasa kawai ake kiranta sa'a duk abin da zai halitta bai kai kibta ido ba kuma zai iya tara taron mahashar kaf a cikin kwayar idan nan baki guda ɗaya subhanahu wataala to sau da ka ce mata sa'atu shikenan abin da yake nufi yaushe tashin alkiyama wace rana ce wani lokaci to sai annabi alaihi ne masa abin da ake kira usulubul hakim usulubul hakim in ka zo da tambaya ba ita ya kamata kai ba to sai a canja amsar a baka ba abin da ka tambaya ba yas'alunaka anil ahilla kamar da qur'ani ya faɗa suna tambayar ka me yasa wata yake fitowa kankani ba kamar rana ba yana fito a hankali hankali har ya girma ya kai sha hudu daga nan kawai dinga raguwa mai kuma a ba su ansa sai ka ce kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj kuma aka rabu da su aka ba su abin da zai musu amfani to da ya tambaye annabi alaihi wasallam tashin alkiyama sai kau da shi daga wannan maganar faɗa lokaci mai amfanin sa sai ce ma za a adatta laha me ka tanadar maka ta wanda zai maka amfani in ta tashi shine amsar da ita amsar da annabi sai ba shi tambaye shi me ka tanadar mata kala sai wannan balarabe na kauye yace ma adattu laha min kasiri salatin wala saumin wala sadaqa ban tanadar mata yawan yawan azumi ba ko yawan sallah ko yawan sallah ko yawan azumi ko yawan sadaka ba san ban mata wannan tanadin ba na riga na shantake na shantake ba ni da yawan sallah ba ni da yawan azumi ba ni da yawan sadaka sai ce walaki ne uhibbullah wa rasulahu sai dai ni ina son Allah da manzansa to annabi alaihi ya san da gaske yake ya san gaskiyarsa saboda ka sai ce kala sai sai anta ma'aman ahabbta kai kana tare da wanda kake so shikenan magana ta kare kaga ya samu ladan abin da yake so din amma shi da ya ce fa uhibbullah wa rasuluhu wa fa da wasa bane ba san raƙumin yara bane da gaske ne jininsa da ƙokarsa yana son wannan can mun wuce a karatu ba rawacin da aka yi ai alkali ya kawo baiti ya ce ta asil ilaha wa anta tazhiru hubbahu hadha al'amri fil qiyas badi'un لو كان حبك صادقا لأداته إن المحب لمن يحب مديع duk wanda yake son wani to fa sai ya daidaita da shi a wajen manufa da komai da komai saboda haka sun daidaita annabi sama yanda ka san kashi ya kare a tsora shi ya haɗe daidai bai gota bai goya ba to haka ake so to sai a haɗu sai an haɗa a manufa babbar manufa da ta da sabon annabi alisa da annabi alisa ita ce gudun duniya da fifita lahira akan duniya wanda duk bai samu wannan ba bayan da za a yi soyayya ta daidai ta annabi alaihi sai dai ta da'awa to wannan shine sakamakon san Allah da manzon Allah sallama shine anta ma'aman ahbabta kai kana tare da wanda kake so
wa an tsakuwa na jinin ibn kudamata hajar ilan nabi sallallahu alaihi wasallama fa ataitu hu fa qultu ya rasulullahi na wulini yadaka ubaika fa na walani yadahu fa qultu ya rasulullahi inni uhibbuka qala almar'u ma man habba
an safwani bin qudama radiyallahu anhu runa da shi daga safwani dan qudama Allah ya kare yadda a gare shi ce hajartu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ana safartu nayi tafiya daga garin mu zuwa gurin annabi alaihi salam fa ataitu na zo masa fa qultu sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah na wili ni ya daka ubayika na wili ni ya daka shine fi'ilu du'a ko fi'ilu iltimas roko yake ba na hannunka ubayika saboda kana jawabu talabi shi ma sai zo majzumi ubayika in maka mubaya'a fana wala ni yadahu sai annaba sai bani hannunsa dama haka yake sama zai daga hannun haka shi kuma wancan sai ya zira nasa a karkashi sai ya dora hannunsa mai albarka yan yatsunsa guda uku akan fatar nan sauran kuma akan haka sai ya jawo in ya hada kuma sai ya haka shine sabka dan yarjejeniyar ta shiga in yi wannan sai kuma ya zaro sai ya daga hannunsa aka baya cire hannun in ya cire ta warware haka yake ka hannunka ka gani haka haka wa'annan ya'yan sai sun taba nan sannan yi haka in yi haka sai yi haka nan da nan sai sun haɗu sai yi haka in yi zo nan sai ya ɗauki haka shi ya kake mubaya'a saboda ita mubaya'a in za a yi sai dukkanin jikinka ya karɓi saƙon ita fata tana da riɓi biyar ko riɓi shida akwai wadda suke kiranta hubaibiya akwai kuzahiya akwai shaukiya akwai muwallida to akwai shaffafa haka suke hawa-hawa to ita shaffafa ita ce a tafin hannu na hannun dama da kafa da kuma tafin kafa duk ba irin wannan ba ce za ga tafi kauri kuma ba gashi ba zai fito a jikinta ba to a tafin hannu na hannun dama da hagu da tafin kafa na dama da hagu da kuma fatar ido waccan karamar ita ma irin ta ce sauran kuma ita ce ta rufe mutum mai iya condition din ita ce ta rufe shi gaba daya to in ya ɗora hannunsa a kai alayhi salatu wasallam din sa mai albarka ya wakilci dukkan wayannan wayanda ba su da gashi da na dama da na hagu da na karkashin kafa da na ido wannan ya wakilce su yan yatsunsa uku alaihi da suka hau kan wannan fatar to wannan fatar daidai nan shi kuma ya wakilce dukkan gajikin gaba daya ko ne mu baya ta shige su to haka ake mu baya fa qultu da annabi alaihi sai ba shi hannunsa ya dora sai nace ya rasulullahi inni uhibbuka ya ma'aikin Allah haƙiƙa ina son ka kala sai annabi alaihissalam ya ce almar'u ma'aman ahabba mutum na tare da wanda yake so to shine sakamakon soyayya Allah ke mana wannan alfarma
وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وابو موسى وانس وعن ابي ذر وعن ابي ذر
وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وان اللفظ نشي صفوان بن قدامة lokacin da ya zo da 'ya'yansa guda biyu izo dama a cikin ruwayar 'ya'yansa biyu zo sau da kashe sahabi ne 'yar sama sahabiya ce sai ya wannan mubayara to yanda aka rawaito hadisin da yace inni uhibbuka qala almar'u ma aman ahabba to wannan lafazin an rawaito shi daga annabi alaihi wanda ya rawaito irin sa shine Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya rawaito irin wannan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya rawaito irin wannan Anasun radiyallahu anhu ya rawaito na su ukun yanda Safwanin ya zo da shi duk haka suka zo da shi wa an abi zarrin bi ma'anahu shi kuma Abu Zarr ya rawaito wani hadisin amma ba da lafazin kwabo da kwabo ba ma'anar iri ɗaya ce amma lafazin ba iri ɗaya bane shi ne abin da yake nufi
وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة
wa an aliyin radiyallahu anhu kauna da sun daga sai na ali Allah ya kare yadda a gare shi yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa na mai tsira da wancan na akhaza bi yadi hasanin wa husainin radiyallahu anhuma ya riko da hannun alhassanu da alhusain Allah ya kare yadda a gare shi kama hannun wanda ya kama da wannan ya rike faqala sai ce man ahabbani wanda iso ne wa a habba hazaini ya so wa'annan jikoki na guda biyu alhassan da alhussein wa abahuma kuma ya so babansu ali wa ummahuma ya so mahaifiyarsu fadimatu zahara radiyallahu anhum duk wanda iya wannan kana mai fi darajati yawmal qiyamah yana tare da ni a darajata a ranar alkiyama to sai malamai suka ce mailan ikhtiyariyan lillahi wa rasulihi soyayyar ba ta siyasa ba ba ta siyasa ba akwai wanda su soyayyar ta siyasa ce in sun yi sai sun zagi waɗansu sai sun ɓata waɗansu a jikin na kusa da annabi alaihissalam kuma su nuna wannan kawanar da suke wata manufa ce a ƙarƙashin ta annabi yana nufin wanda iso su saboda Allah ba shi da wani buri a ƙasa sai Allah wanda yi wannan ta ce zai kasance tare da ni a darajata a kiyama a yau ilanar tashin alkiyama ya sha yin irin wayannan daman su ne ahalinsa alaihissalam da aka ce ai mubahala ma su ya kira wa ai radiyallahu anhu to annabi alaihissalam ya riko da hannun alhassan da alhussein ya ce wanda ya so su sai kuma ce da babansu aliyu dan abi talib radiyallahu anhu da mahaifiyarsu Fadimatu binta Rasulullah sallama yace kana ma'i fi darajati yawmal qiyam ina tare da ni a cikin darajata ta na alqiyama to anan sai malamai suka ce me ake nufi da ma'i fi darajati darajar anan suka ce as-su'udu kamar mace takala ta bene wadda za ka taka ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sai ka shiga inda ake so wannan shine daraja yace to wanda da ya so su yana tare da ni a wannan darajar sai suka ce fi su'ud la fil imdad fi su'ud zai hau sama ya je duk inda kisa amma imdadi da samun fiyura da isa da bubbugar alheri ba wannan zai samu ba wancan ya fi ƙarfin wasa to sannan sai suka ce to me ake nufi da kiyama idan yawmal kiyamati annabi alaihissalam yana nufin mahasharu taron to ma'anan ma'iyar daban take idan yana nufin yawmal kiyamati al-ashmalu to ma'anar daraj ma'i din daban take eh idan yawmal kiyamati ana nufin al-mahasharu filin taro to ma'iyar ya ce tare da ni din da zahiri ne wanda aka sani za a zauna tare da shi a filin alkiyama za a kai mutum kusa ya zauna da annabi alaihi salatu wassalam duk abin da za a yi annabi alaihi sai ya fara gabatar da mutum kafin ya gabatar da kowa cikin al'ummarsa kafin ya gabatar da koma a cikin wata al'umma da ba tasa ba to wannan ita ce mai'iya wadda za a samu a filin alkiyama in dai kaso annabi alaihi salam kaso sayyid al-hasan da sayyid al-husayn da mahaifinsa ali ibn abi talib radiyallahu anhu da mahaifiyarsa na na fatima radiyallahu anha to mutum zai samu wannan a filin alkiyama zai zama yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'idin wahidin a guri daya yuqaddimuhu ala ghairihi min ummatihi wa ala sa'iril umay to zai masa wannan in kuma ana nufin yawmul qiyamati ashmalu wadda ta kunshi filin alkiyama da kuma aljanna to ma'anar ba wannan bace zai zama zai shiga aljanna amma ba a gidan da annabi alaihi yake ba wannan manzilar tasa ba ita zai je ba za a ba shi dama wadda zai dinga ganin sa kullum kuma zai iya ziyararsa lokacin da yake so shine wannan wannan Allah ya wannan almafaka
وروي أن رسولا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك وإني ذكرت نفسي وموتك وأردت أنك إذا دخلت الجنة وفئت مع النبيين وإن دخلتها لا أراك أنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أعوذ الله عليه من من النبيين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين wasu ula'ika rafiqa yace wa ruwiya an rawaito hadisi anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salam sai malamai suka ce saubani ne maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walaran annabi ne alsam sauban yana san annabi alsam da kyau da daddare in yana gida sai ya fito in ya kalli gidan annabi alsam sai ya koma gida koyaushe abin ya motsa ko bai ga annaba sai ga gurbin gidan sai abin ya kwanta koyaushe a haka yake ba dare ba rana ba ya jin daɗi to a ƙarshe sai dinga ramewa ma yana ƙarewa yana ƙarewa to shine sai aka wannan ya ce ya rasulullah inni la anta ahabbu ilayya min ahli na fi son ka da gaba ɗaya da ahlina sannan da dukiya ta gaba daya wayan ne la'askuruka koyaushe in na tuno ka da kamanninka da halayenka da alherinka kuma asbiru ba na iya haƙuri hatta aji a sai na zo fa an zura ilaika in na ganka sai zuciyata ta kwanta sai in koma gida to ran nan wa inni zakartu mauti wa mautaka sai na tuna mutuwa zan yi kai ma haka fa'arabtu sai na san annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma annabiyina in ka shiga aljanna za a daga darajarka da annabawa wa in dakhaltuha la araka in na shiga ko na shiga bazan ganka ba wannan ce ta can ka sai dinga ramewa ga soyayya ina so amma iyakacin ta na in mutuwa ta zo har abada na rabu da masoyin nan bazan ƙara ganin sa ba wannan sai dinga damunsa sai dinga ramewa to sai ya faɗa wa annabi alaihi wannan fa'anzalallahu ta'ala salama maɗaukakin sarki saukar da wannan ayar wa man yi Allah war rasula wanda ya ba Allah da manzansa fa'ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim waɗannan suna tare da wanda Allah ya wani ima wato ma'uku fi lahamin ƙurrata a yunin shi ne an amallahu alaihim wanda ya rufe abin da ya musu waɗanne ne wanda ake musu wannan ni'imar su ce minan nabi'ina daga cikin annabawa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da kuma mutanen kirki managarta wa hasuna ula'ika rafiqa mamakin wannan aboki shine ma'ana hasuna ula'ika wato siga ce ta ta'ajjub rafiqan kuma sai ya zama na tamyizi ne kuma sai da shi mufrad ya kuce wa hasuna ula'ika rufaqa abinda yasa yace rafiqanta duk wanda ya shiga wannan zirin haka za a masa shi yasa ce wannan aboki ya kyau ina mamakin wannan aboki ko yau ko ni ko kai wanda ya haka to ana mamakin sa shi ba shi yasa ba a zo da rufaqa ba eh to amin shi wannan bawan Allah da aya ta so sai annabi alaihi salatu ya kirawo shi sai aka karanta masa sai haka ce Allah karka bari in daga kafata daga nan sai ka makantar da ni ba na cin da aka yi wannan alkawarin ba na fata ido na ya ƙara ganin wani banda annaba da shi alƙur'ubi shi bai ɗaga kafarsa ba sai da ya makance ya ce ba na buƙatar sake ganin kowa me zan yi da ganin wani shi kenan to daga sai yake to amma ayar akwai hikima sai Allah ce man yuti Allah war rasula wanda ya bi Allah da manzansa ce kuma wa wa ahabbahuma ba me yasa ba a faɗi mu ahabbahuma ba shi kuma soyayya ya faɗa ta aka ce wanda ya bi Allah da manzansa ba a ce ya so su ba aka ce saboda an yadda Allah ma ya yadda yana san ba sai an faɗi kalmar san ba annabi alsim ya yadda da gaske yake shi sa ka cire kalmar ba Allah baya shakku akan ta annabi baya shakku akan sa ba ma faɗe ta ba kowaye sai ya samu irin wannan tukunna ba ba san baki ba na da'awa Allah ya san haka shi sa bai ce wa ahabbahum ba annabi alsim shi ma ko bai faɗa ba saboda ya san da gaske yake Allah ma san da gaske yake to sai ka ce ulaika mu'allazina an'ama Allahu alaihim sai aka saka daraja guda hudu daraja mafi ɗaukaka dukkaninta akan abu bibi ce al'ilmu wal amalu ilimi da aiki duk daraja akan nan take Allah shine mai ilimi to wanda diye ilimi mai yawa to ya kusanci Allah sannan Allah iliminsa mai faɗi ne in mutum ya zauna ya karatu mai zurfi gwargwadon zurfin iliminsa shine gwargwadon kusacinsa da Allah domin yana ta siffantuwa da zubofin Ubangiji subhanahu wata'ala to wanda suka fi kowa sani suka fi kowa aiki da shi sune annaba da sun su aka fara sawa saboda su iliminsu da aiki da shi din wato ya wuce darajar kamala ya kai darajar takamil shi yake kira takamil suka kai sau da aka su ne suka ƙure daraja siddiƙo na su kuma suna da fuska biyu fuska ta ɗaya shi ne abin da ya shafi ayoyi da hujjoji a karanta aya Allah ya ce kaza ce kaza su ga hujjoji daga alamun duniya su ga abubuwan na izina duk da za a yi sun ƙure na biyu kuma shi ne ma'arijin ƙudisi sai su kalli ɓangaren ubangiji ko ba tare da abin duba na abin duniya da wane ne ba sai su zage wajen riyada da tasfiyatin nausi in ta tsarkaka ya ɗali'u alama lam ya ɗali'u alaihi gairuhu sai su tsan kayan abin da wani su ba zai gani ba Allah sai buɗa musu abu na ban mamaki na al'ajabin ubangiji wanda za su dinga gani wani ba zai gani ba yasa wani ma yake cewa law sami ar'uzunaka husna kidabana husna kidabina azarta allazi karma ta hubban li shukina da Allah zai bude wa kunnanka ka ji dadin zancen Allah to in aka ce maka wani ya ji zancen Allah ya mutu ba zai baka mamaki ba saboda za a iya mutuwa saboda tsananin jin dadi to siddiqu na haka suke suna da ilimi na zahiri su ga komai tsawon tsarkin su yakan kai ubangiji ya tsinkayar da su abinda mutane ba sa iya tsinkaya to ita ne daraja ta biyu daraja ta uku su ne shahidai wanda suka ɗauki ransu da duke suka miƙa wa Allah har aka fidda ran suka mutu saboda ka saboda ɗaukar kalmar Allah da kuma tabbatar da gaskiya saboda ka wani shi ɗaga kadarinsu sai salihuna su kuma shine sarrafu amarahum da'ata lillahi subhanahu wataala sun juye da rayuwarsu kaf wajen bin Allah wa amwalahum fiftiga'i marzatihi duk abin da ya hore musu ko sun zuba shi wajen neman yardarsa saboda ka su ungi da kadarin su su kuma salihai wannan suke da shi salashi hasuna ulaika rafiga wannan aboki akwai mamaki wanda ya abota da waɗannan akwai mamaki Allah ya sa mu a cikin sai ce fada abihi fakara aha alai sai kira shi karanta masa suka ce sai roki Allah ya makantar da shi ba ya bukata gara garin wani kuma amma to kana wuce wani abu wanda yi maganar shi sauwani da janar balarabe ne sosai domin akwai abin izina ce fa'arabtu annaka iza da khaltar jannata rufi ita ma'annabi'i ne wa in da khaltuha sai zo da in akwai bambanci tsakanin iza da in kowane na sharaɗi ne amma iza ta haƙi in kuma lil'ihitimali da itimar wato ko ayayi ko ba zai yi ba amma iza tabbas ce eh falaula iza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinina tarji'una ha in kuntum sadiqin kaga iza wancan ta zo ta ta haƙiƙi ce shi sa ya ce arabtu annaka iza da kaltar jannata na tabbatar kai za ka shiga aljanna in ka shiga ya ce wa inda kalta ni kuma in ta yiwu in ta yiwu na shiga ya sa zo da in lil ihtimali wannan ko ta haƙiƙ ya tabbatar ba ja amma saboda tawaru da kyauta ta Allah zato ce ban yanke ba tunda abin ba a hannuna yake ba in na ma shiga tola a raka wa zan ganka ba eh amin
وفي حديث آخر كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يتركه فقال ما بالك قال أبي أنت وأمي أسمعتك من النذر إليك إذا كان يوم القيامة فأكى الله بتفضيله وأنزل الله آية
وفي حديث آخر يزو أشكون حديث كما كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه wani mutum ya kasance gurin annabi tsira da muncin Allah yana duba gare shi la ya ɗarefa baya kibta ido ba kyauta ya maka duba ya shigo yana ta kallon annabi alisan fakala sai annabi ya ce ma ba luka me ya same ka kamar yadda ya rude haka ya sake kallon abu curu kala sai ce bi abi an ta ummi wanda suke ganin girma suke kauna laraba shi suke ga haka zan fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata hatta matta uminan nazar ilaika ina jin daɗin da ina jin daɗin duban ka ne fa iza kana yawmal qiyamah idan ranar kiyama ta kasance rafa akallahu bi tafdilihi Allah zai daga ka bi tafdilihi da fifita wanda ya maka alal khalqi ajma'ina in ka kai wannan matsayin naka to ban yi ba kai ba zan iya ganin ka ba to fa anzalallahu al-ayata sai Allah ya saukar da wannan aya man yudi Allah wa man yudi Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa tace wato tarwaya kuma haka ake da wannan shi ma
وفي حديث أنس رضي الله عنه من أحبني كان معي في الجنة
a cikin hadisin Anas Allah ya kare da gare shi Annabi alaihi salam ya ce man ahabbani wanda ya so ni kana mai fil jannati zai kasance tare da ni a aljanna wato zai shiga cikin aljanna tare da muminai sama a tafawitin fi rutubatihim tare da bambance-bambance da fifiko a cikin darajojinsu wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani amma dai man zuhuziha anin nari ko udkhila aljannata faqad faza wani da ka nisanta shi daga wuta ya shiga aljanna ko a tsoron kofar gida yake kwana ala ko a kofar gida aka ce mutum ya samu wata yan baranda baranda a ce nan zai shiga aljanna ai ya eh wannan shiga wuta malam hadari ita ko wuce ta aka yi malam a cikin kan siradi aka gota ta bala'inta ya wuce wasa shi da za a tatse kayan cikin mutum sai ya fita wada baki in yi wanda ya kifta ta but shine zai zama haka za a ji kayan cikinsa kamar a zuba gujiya bushashe a goran nono ana kadawa haka kayan cikin mutum za su yi wuce to wannan gurin ba karamin mugun guri bane Allah ka kiyaye mu to duk wanda ya shiga aljanna shi kuma annabi ce to yana tare da ni a aljanna to za a yi masa muwafaka ta ganin annabi alaihi salamu ta ziyara annabi alaihi salatu wassalam wannan ake so Allah muna roƙonka mu ka mai da mu yan cikin gida Allah ka mai da mu yan cikin gida Allah ka mai da mu yan cikin gida Allah ka mana muwafaka to a ci gaba ne ko kuwa to a tsaya a nan shi ke to mun yi kyakkyawan gurin kwana da wancan mun fara shekara biyu kenan da muka tsaya sai muka tsaya akan luzumu mahabbatihi ko da zama tausayayyarsa to Allah ya sa tana tare da mu din mun samu fa'alu to wannan ku sai muka tashi ladan soyayyarsa to Allah ya ba mu soyayyar kuma ya ba mu abin da yake ba wanda suke son annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa soyayya mu ga annabi alaihi wasallam ta gaskiya ce ba ta da'awa ba kuma Allah tabbatar da ita a jinin mu ila mulki amaci aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam